إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمكان العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم باب liman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan wannan babi ne da yake bayani cikin mutumin da ya sunnanta sunna kyakkyawa ya kirkiro wani abu a cikin addinin musulunci wanda abu kuma mai kyau ne ya dace da ka'idoji na addinin musulunci aw sayyi'atan ko kuma ya kirkiro wata sunna mummuna wanda ta ci karo da addinin musulunci ko ya kirkiro wani sabon Allah wanda a zamanin manzan Allah da sahabbai ba taɓa saba wa Allah da irin wannan aiki na sako ba za mu shi ma hukuncinsa wanda ya kirkiro mummunar sunna qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Allah yana yabon mu'mina ibadur rahman can a farko yace wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wallazina wallazina duka sifofi ne na ibadur rahman bayin Allah na kirki allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wanda suke tafiya a bayan ƙasa da sauki ba taƙama ba girman kai ba su da nauyi saboda tsoron Allah yamshuna Allah al-arabi haunan wa idza kadabahum al-jahilun idan jahilai sun yi musu zance irin na jahilci an zage su ko an gaya musu bakar magana ko an musu izgilanci ko an musu habaici qalu salama sai su ce amincin Allah ya tabbata gare maimakon surama da mummunan zagi ko kalmar da aka musu sai dai su faɗi magana ta salama illa kilan salaman salama yadda sun saba da tun a duniya in an je lahira ma da tahiyatu hun fiha salamu illa kilan salaman salama da cikin aljanna ne wal mala'ikatu yadkhuluna alayhi min kulli babi salamun alaikum dibtum shine dama gaisuwa tun a duniya to salamu alaikum da ma sabartum kalima ukubar jari wannan abin da halin mumine na kirki kenan ba ma wai dan uwansa musulmi ko mumini ba ko kafiri ne ya ga mun bakar magana to sai dai ta masa salaman kawai to a cikin waɗannan siffofi ne Allah ya siffanta su da wannan aya wallazina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين شين مفعولنا هب لنا ربنا يا أبنجدهم هب لنا قرة أعين كبام فلن شكي أبنا زي فلن تإدانوهم من أزواجنا تزفنقل ما تايم كرمو غموغم أبو وذرياتنا تزجرية المقايا يمو ka ba mu farin ciki daga bangaren ku kan mu ga mugun abu da zai bakanta mana rai sannan suka ce waj'alna ka sanya mu imaman jagorori lil muttaqin ga masu tsoron Allah ana magana mun sanna sunnatar hasanata to mahallu shadi shine waj'alna lil muttaqin imama ka sanya mu mu zama jagorori wanda za mu din kullun mu dinga fito da ayyukan alheri wanda za mu dinga jagorantar masu tsoron Allah a cikin wannan aiki ko da aikin babu shi a zamanin manzon Allah in dai ya zama aiki ne na tsoron Allah to ka sanya mu mu zama jagorori ne da muttaqin da masu tsoron Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ja'alnahum aymatan yahduna fi amrina wa ja'alnahum mun sanya annabawan nan da ƴaƴayensu aymatan jagorori ne yahduna da suke shiryar da mutane bi amrina da umarnin yahduna bi amrina duk wani abu da suka ga ya dace in an yi shi za a samu lada za a samu shiriya to ko da ba Allah ne ya ce a yi ba ko bai zo a Qur'ani da hadisi ba to za su kirkiro wannan abun domin su shiryar da mutane tunda muna magana mun sana sunnata hasanata sai muka sanya su ga zama jagorori da suke shiryarwa bi amrina da umarninmu duk wani abu mai kyau in dai zai zama shirya domin ba su dama mun umarni a kan su shiryar da mutane to an abi amrin jarir ibn abdullahi radiyallahu anhu kala kunna fi sadrin nahari wata rana mun kasance a farko farkon yini inda rasulillahi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faja'ahu qaumun quratun sai wasu mutane matsiraita wanda babu tufafi na kirki a jikinsu saboda talauci faja'ahu sai suka zo masa mujtabin nimari wanda suka huda mayafai suka sa a kawunansu annimar jami'ina a almar mujtabi din kamar mayafi ne idan guda biyu ne ana ɗaura ɗaya a gindi a ya faɗa a kafa da irin na mai aikin hajji don ya zama ƙwaya ɗaya ne sai suka huda tsakiyar mayakun sai suka sa kansu kai kai kai ya fito sai mayafin ya sauka ɗaya ya rufe gaba ɗaya ya rufe baya gefen ɗaya gefen ya rufe gaba ɗaya gefen ya rufe baya haka gefen da gefe babu sutura dole ka sai mutum tsirara sai yasa aka ce uratu matsalaita amma ba haka suka zo gaya ba mujtabin nimari sun huda tsakiyar bayafai sun sa shi a jikinsu amma gefen jikinsu duk tsirara ne saboda ba su mallaki wani tufafi ba sai shi awil aba ko kuma a ba mayafi ba ne a baya ce wanda ita ma ba ta rufe wani jiki gaba ɗaya wani gunta a tsage yake ita suka huda suka sa a jikinsu mutakallidin suyu suna rataye da takubba kamar mayaka amma babu su tana kirki ammatuhum yawancinsu ko akasarinsu min mudar daga ƙabilar mudar ne kai bal ba ma wai yawanci ba kulluhum min mudar dukkan su ma daga ƙabilar mudar ne wato laraba ne asalin su quraishawa daga maka bayan sun musulunta suka nuko gari gaba ɗayansu suka zo wajen manzan Allah. To tun da tafiya ce mai nisa ka ga dole su rike makami don ba su san me zai guduro musu a hanya ba wai ba su zo yaki ba amma kowannen su mutaqallidi su yi suna rafe da takubba fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai fuskar manzon sallama sai ta canja ganin da ya mutu bai ji daɗin yadda ya gansa cikin wahala da yunwa da talauci ga su musulmai ga kuma irin hali da suke cikin kuncin rayuwa da kuma talauci sai aka wato fata ma'aran nan kamar fata gayyara ne fata gayyara wajhu rasulillahi shine fata ma'ara wajhu rasulillahi lima ra'ajihim domin abin da ya gani a tare da sun min alfaqatu da tsananin talauci ba min alfaqari ba ma alfaqatu ashaddu min alfaqari faqa rashi ba komai da zaka ce wannan abin yana da kima da za kai shi kasuwa zai kawo darajar abu kaza shi ne alfaq irin da bayi da komai a jikinsa bayi da komai a aljihu da bayi da komai a gidansa shi ne tsananin talauci to sai fuska ta canza saboda abin da ya gani na hali da ke cikin alfaqa na tsananin rashi fa da kala manzo Allah sai ya shiga gida ya ga muka sadarar nahari farko farkon yini amma karbe tara ko karbe goma na safi to da ya shiga manzo Allah ya dade a gida sai kusa azhar ثم خرج فلما بال سي سي فأمر بلال سيء وسيدنا بلال فأذن يكلا الصلاة وأقام بلال يقام فصلى من الله يصلى الظهر على المتن ثم خطب فني ساشي خطبة فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا قوم متاني اتقوا ربكم ذكرا وجدوا allazi khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahida da kare kwaya ɗaya suke nan annabi adam duk wani ɗan adam da ka gani to asali daga annabi adam aka halice shi min nafsin wahida ila ashirin aya shine wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa zawjaha ya halici matar wannan ran min hada da gare ba da wani guri aka ja ka aure maka matan ba da cikin aljanu aka aure maka ba da cikin mala'iku ba abu wa kalakan minha aka zali haka kala annabi adam na haku guda daya aka halici hawa shine wa kalakan minha zawja wa qassa minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa da wa qassa sai Allah ya yada rijalan mazaje wa nisaa kaza da kaseeran mai yawa minhu ma daga adam da hawa daga wannan nan da matar ta wa kalakan ha zawjaha wa qassa minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa واتقوا الله الذي تستعون به والارحام duk tsoron Allah wanda kuke magiya da shi don Allah a yi kama don Allah a barka wani arhama da zumuncin da kuke magiya da shi ku kiyaye karfin yake zumuncin da kuka don zumuncin da yake tsakanin mu ko don zumuncin da yake tsakanin ka da wani ka yi hakuri ka bar wannan abu ko kuma ka yi abu kaza ku kiyaye zumuncin nan shi ma karfin yake inna Allah kana alaikum wakila shi ne ila akirin ayati sai da kai har karshen ayati sannan sai sake cewa yau a ce ga inna Allah kana rubun da kima wal ayatan alquran da fi fi ayatin al-hashr sannan magana ta sake karanta wannan ayar wacce take karshen suratul hashr shine ne ya ayyuha alladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li gadi wannan ita iya nan ya tsaya dan kuma kaura ashirin ayar ya ayyuha ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya اتقوا الله بذكر القلب ولتنظر نفس قوة شريعة تجوبة ما قدمت لي أقول تقبا كان بجد جنبه ما يعطاني تعالى هو اللي يتعي أمد له ليه جنبه ليه يقامو تحيدا إذا أقول الله يجب نعم قوة شريعة أي قوة يكون كنت نعم المرء فكيه نفسه نعم لكي شيء مثلا كنت to ya tambayi kansa me yayi wanda in ya je gobe zai amfani wai anan manzo Allah yana kudin da su ne su kawo sadaka su gabatar wa su kaddu da abu sun min khairu tajiduhu inda Allah saboda ya ganka wai ana tuntuka ne na za a kawo gudunmawa da za a taimaka a waɗannan da suke cikin kuraici da kuma yunwa da talauci kowa ya duba me ya gabatar wa kansa digar dabbo balahiri yana faɗan wannan sun gane su ne gidi da zaɓar rajulun min dinari wani mutum ya fara kuɗa ka daga dinarin da yake da shi ya ɗauko wani a bakin dinarin sa ya baya min dirhami wani kuma ya yi sadaka da dirhaminsa min saudi wani ya yi sadaka da tufafinsa ko mayafinsa min sa'i jirri wani ya yi sadaka da sa'in alkamarsa da ya auko abin da yake da shi shi yake kawo in za a yi tamri wani ya yi sadaka da sa'in dibinan a ta tsali da manzo Allah ya ga ana talawa kamar hadiyar ta an dakata har har ka ka ta kan hade da wani shiki tablati kai ko abin dibino Allah ya hore maka ka tsago ka kawo da ka kawo wannan gudunmawa ba ta a rasu da dinar alfani sai ga wani mutum daga cikin zanen madina ya zo bisurotin da sanwo أي فرقه كان كفه تعجب عنها كفه تكون همنك بيكي أو كفه هذا التاسو هذا تعجب تذكي عن هذا من الأسو من قبل الخدة بالكام يكي أوكا دهنو يلا أوكا يلا أجي ويلا هنا كي ظلما ما تخاذب أوكا ده أدى غد كما كاذب إذا أكا تلفا مكا فالله أكا أكا جميل sun mata ta ba nan kamar mutane suka yi ta jirgiyar juna wannan ya kawo wannan ya kawo kowa abin da yake da shi ke kawo mai ruwa ya ce hatta ba yake kaumai ne har sai da na ga dalar guda biyu min alin na kayan abinci ba wutan mayafi da kuɗi ake min tsarin abinci kawai an yi tsiri tsiri guda biyu shi ne kaumai ne dala an san dala amma fa min alin ba dala da gonar dutse wasu yabi yawa da kuma da alaka ta fasi suke nan kaumai da suke kaumai ne da amin wasu yabi da alabi aka yi ɗaya abinci sai kuma ta tafi a kan aiki wata harakulun lai har sai da daga fuskar maza Allah sura sallama ya ga Allah yana kyalkyali daga aljilabu cikin wata ba har yake ba ya ta'allabu ai kamar jibrilu yana haske da ba an kafa kama ara wani rasulullahi suka ce suka fatakayyara saboda abin da yanzu da yanzu an kawo gudunmawa an taimaka sai aka ga fuskar sakar hakke sallallahu alaihi wasallam ka annahum mazhabatun kai ka ce dinare ne da kyalli mazhaba ba a kai mazhaba ba in ka cire zurgayen kankan ka ta kuma karshen ne zai zama zahabu mazhaba ka cire matafiya mutum in zai tafi aikin da ya ga an za a tsaya ba da shi dai ke kasa wurin da yake da haske ba ya shiga cikin kwalabiya ba ba ya shiga cikin yashi ba na ka samu mazhaba matafiya فقال رسول الله بين الله صلى الله عليه وسلم يأتي من سلم في الإسلام غدا حسنته Allah ya ji daɗi don ya nuna muku shi ne ya yi sanadin kare wannan abin da kuma ce gaban da haka. Ba dan ya yi wa'azi ya yi hudu ba, da ƙarshen da ba za a tara kamar haka ba. Sai ce man sanna fi islami sunnata hasanata. Man sanna sunnata hasanata, sunnata hasanata shi ne da kuɗi na sanna. Man sanna sunnata ya sunnanta sunnatar wata sunna da wata kyakkyawa fil islam a cikin musulunci a cikin musulunci ya sunnan ta wa mutane wata sunna mai kyau to balalu abuwa yana da ladan tunda shi ne ya fara yin ta kuma yake ayi wa abu man amila da ga ladan wanda ya aiki da wannan sunnar ba a yi bayan ko bayan ya mutu ne in dai sunnar ana aikata ta to duk wanda yana da ladan kamar shi من بعد أن ينقص من وجودهم شيء من غير ما أراد أن شيء وينقص أن كل شيء ولا أبوا من وجودهم لا لا لا تتكلم أن تقول شيء هو لا باش لا تتحكي لا أيكي بين ولا سنة ثم لا أقول ولا لا لا أتباش أباو ولا يفعل سنة أبايا هذا كم يوم بلا عليك باوي أنا بذا أقول kai kai ka kawo gari wanda ya kawo gari a tara masa kowa ba ba shi nan shi kai a cikin falala da tafa ubangi shi kuma bayan an ba shi na ga ladan shi kulowa kuma za a ba shi ladan duk wanda ya aiki aka ba shi ladan za a ba shi kullum wannan ladan wa man kana fi islam na tawsiyata wanda kuma ya sunnanta mummunan sunna a cikin musulunci ya koya wa mutane kafin ka musulmi ko zakin bayan Allah da ci babba da su gani ba ko kidi an da su ko ƙasar da su ya koya wa mutane zaki kuma da sunan addini wai wa'azi to kana alai yidruwa bi mudun yanzu mummunan suna da ya koya wa mutane zai tabbata alayya akan muhimmu man amila biya da kuma zunubin duk wanda ya aiki da wannan mummunan sunna kan min ba'di baya da koya musu ko ya shekara nawa ne da mutuwa duk wanda ya gaji wani ne ya kafa ta musulmi sai a rubuta irin wannan zunubin a kan min ga da an yan kusa min ubudi da shehu ba tare da wani abu ya kawo ya gajin auzari na zunubin duk wanda ya gaji ya kafa ta za a afko zunubin ya kafa ta musulmi ko ya ci mutuncin musulmi a tsora masa kuma a ɗayan wani wannan alaka wa asalin da ya koya musu saboda ya koya musu musulmi na sunna amma amma abin mamaki wanda ya koya mutanen zikirin Allah wanda Allah ya ce laqad kana lakum fi uswatun hasanatun man kana yarju Allah wa yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ya koya mutanen Allah zikiri da yawa amma ce shi kafiri ne dan zuriya shi kuma ne kafa da musulmi yana kuruwa su da alisun to sai an je lahira kamar ba a tantance tsaki da tsakko qawluhu faɗin mai ruwaya a kan yadda mujitafin nimari wanda suka huda mayafai a jikinsu kuwa wannan kalmar tsarin mujitafi da jini ba mujitafi ba akwai a cikin ba shi ma ma'anar da wannan mujitafi da jini da jin karami wa ba da alifin bayan alifin nan na gabanta ba ko akwai ba muwahada mai ɗaya ba musannatu irin na ya ba مجتاجي النمار والنمار أقول لك يا مثلا النمار جمع النمرة يدل إلى النمرة وهي كفاء حتى لا يجب to yi haka ne ba nimra ba ne haka ne namiratun yin mutu shi daga kisra mu mutum fata ba jam'u namiratun jam'i ne na mayafi wani ita ce ke sabon mayafi min sufin da aka faɗa da sufi gashin dabbobin gaba ina fata an gane ka duba fa alƙalin nan wani ya ce sa'on min sufin mayafi ne da aka saka shi da sufi mukaddadun amma ka maka kofofi kamar mai shana shana saboda a rahasa shi suka mallaka wa ma'ana mujtabiya ma'ana da aka ce sun huda wannan mayafi a jikinsu la bikiha sun daura ta a jikinsu kada kharaquha amma sun keda ta fi kuci a cikin kawo saboda ita ita kadai ce in ka daura daurin kirji ka janda ba kan ke kasa ba in ka daura daga kuma zuwa kada kuma kirjin ka da saman jikin ka duk a waje idan suka yi kimiyya suka kesa ta kesa kharaquha suka kesa ta fi kuci a cikin kawo wanda jauku kalmar jauku da aka samu ne ta biyu al'adama shi ne yanke in yanka wani abu na maya kuma sun sa a cikin su shi da ma'anar aljaubu ai al'adu jaubu ba al'adu kai ta kuma yace jaubu yau jaubu yawwa shi ne mana a'a daga jaubu aka samu mujitaji wanda ai fi'ili ne mujitajin limar sun ɗaura mayafi amma wanda aka huda tsakiyarsa aka sa kai a jiki aka rufe gaba da baya gefe da gefe kuma a waje wa minu daga wannan kalmar ta aljawu aka samo ƙungu da ala faɗin Allah ta ala wa kamudan da zina jabu fakar billah ya tutu da aljawu da mutu ta bi ta asali daga mazari ɗaya aka tono Allah ta da samudawa allazina waɗanda jaru fakara suka yanko dutse bilwaji a kazazzaban garin su ai abin nufi a nan nahatu suka rarake shi suka mai da shi wa al'u suka yanko shi daga inda yake suka kawo suka ajiye a inda suke so ya zame musu gida kamar da Allah yake kawo wa tanhituna min al-jibali buyuta wa tanhituna kuna rarake buyutan ɗakuna min al-jibal daga cikin duwatsu shi ba ta mumin idan yana sha'awar gida to ba da wanda da kilawar maki na ko buka guzo ko sayan guzo da zumunci zai ɗauki abin sassaƙarsa da gatarinsa da dukansa ya je ya duba manya-manyan zuwa su jinjima jinjima da duba wanda ya yi masa kawai sai sai ya fara aiki sai sai ringa lalacewa ya yi ɗaki a nan ciki da falo ya yi bayan gida a can ya yi kicin a can duk a cikin ba idan ya gama saboda ƙarfi sai ya girki za shi ya tumbuko shi na san duki ne ba rugujewa zai sai ya girki za ya girki za in ya ɗan masa tsanani ya fi ƙarfinsa sai ya kira wanda Allah zo ka kama mu ya kama su girki dai shi shi ne shi ne ya ko ya ku saka sai su ɗauko shi ya zo ya samu filin da yake so ko sai ya ajiye shi ke ya samu su ba su ba sa yi shi ne Allah ke bada labari wa kai shi kuna gina gidabi buyuta ai da ce gaita ba ma buyuta wa kai kuna kuna rare ke buyuta ɗakuna gina gidabi daga cikin zuwa shi ne zai yadda maka lahatu kuma shi ne ma'anar jabu sahara inda in suka gama laraka ai yanko shi za su yi daga inda yake shi ne duk da yana magana kan mujitajin nimari wannan ya gama ya hunda suka yi ta tsakiya suka huda suka sa a jikin a yawon ai na hasuhu suka lalace shi wa kaɗin suka yanko shi daga mazaunin shi da ma'anar jabu fakar bilwadi wa ƙaunuhu faɗin san a ta cikin hadisin yake tamahara wani da rasulullah ne yake yake fa tamahara huwa shi wannan kalma ana rubuta shi bil ainul mumala da an yi kafa wanda ba ta da ɗa ba bilgainul mu'jama ba an kaso mu'jama wanda yake da suke amma akwai irin da yake mu mana bai da ido to bil aini da alli kafa ne ko an baki alhuhu mala wanda bai da da ai abun nufi ta gayyar ka zuba shine wani tama'ar wa qawluhu fadin sa da yake ra'aytu kaunaini na ga cibi guda biyu ko da na biyu shi kuma ana rubuta da fadi da kaji da fata alqawla kan kaunaini wa zanni haka kuma ruwa ta kubaini ولا أكرم اهتمام الكوميني الكوميني ولا أكون فارس أواني أسيب على رمضان زي يبقى كلمة بسيطة فارس ko ka ce kumaini ko ka ce kaumaini ala ayi abu nufi kubra ta yi dala guda biyu ɗaya na abinci ɗaya kuma na mayafai wa qawlu hu ilayka ka annahu muzhabatu sai da kuka manzo Allah tana kyalkyali kai ka ce wani yanki ne na dinari huwa wannan kalma muzhaba ana rubuta shi bil zali da zal al-mujam kaga shi kai maka bi al-mumala dan aka ce mumala gal kenan aka ce mujama gal kenan wa fatin hayya kuma fatar wannan ta babban muzhabatun والقائد فتح القائد ما مذهب وركما الوحدة والتكي بكأيتيا بامي آية بيوة قاله القاضي إياب وغيره القاضي إياب أتكر الشفاء وغيره دولي فقاله هكا فكا فقل وصل من الكلم هو القاضي بسند با آية باب وصل وغيره وصحبه بعضهم amma shashin marwaita sun juya wannan kalma a ƙara ya ce gudu hunatu idan ka sai ya'ya da wannan yadi ɗaya ne da manhabatu da gudu hunatu shi ne abu ta hana ke zazzan wajunan kudihin ko yudihinuna ko kuma ta ka ce a cikin zawon abu ne ne kudihinuna ko a ce ba wa kakanni ka ji akwai wannan kalma yau akwai mulhi nuna yau a ce ba wa to duka daga wannan kalma ne bidali ana rubuta ta daga mulhinatun dan ummuhu mala wa dabai da kaga ta ce bidali sai ta al-mu'jam nan kuma da yake bidali muhammala wa dabai da kudu wa gammin na'ibu da rufu al-habba ba irin wanda aka mata fata ba mu haba wannan gudu huna wa zunnuni sannan da nu'ara a bene da nun guda ba ba irin wata muzhaba ba an an canza harafin ɗaya ne amma an canza wata ne muzhaba tun a biyu kai muzhaba wanda kuma mur a'a eh da da haba ba ne gudu huna kan muzhaba can ai hali nan kuma hu ne ko ai ai ba ni ce ba in so sun mai da hinin gure a a ko wannan magana har su ke to magana wata liba yau haba ban ne kawai wa kaza da kuma wani humaydi to haka imamu humaydi ya kara wata mutum da sunan muzhuna والصحيح أما قولي ما في إنجلس المشهور وضعي شهرة هو الأول شيء لفرقه مذهب الجلطني شيء صحيح كما وضعي مشهوري والمراد به أقول لأيك نفيد مذهب جمع نبي هنا أنا بوجهان أبقى مصبشين بلادي لمذهب جمع هنا وذكا مصبش أنا نبقى أصبقاء الحلكي فذكا سأل كاكا تقوى ننزل كتا دكي والاستنارة تقوم حكي duk ma'anar guda biyu guda ɗaya ce duka wannan kalmar guda biyu duk ma'anar su yau ka ga nan mun samu sauki inda ma'anar ta ba maka to aiki ya zo wancan za ka rike ko mun haka ne amma tun da an ce wa rabbi ala wa jahili as-safa wa istinad alki da kuma haske wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce laisa min nafsin tukhalu zulma ba wata rai da za a kashe ta ta hanyar zalunci wanda aka kashe ta ba ne sun zaune ba na ce illa kana alabni adam al-awwal kibulun min illa ba ta kibulun nauyi min hana wannan ran da aka kashe kana sai ya kasance alabni adam al-awwal akan al-annabi adam na farkon nan kibulun min dani hakin shi ne ita mukala amma aka dinkin kashi ita mukala ba ruku ake ɗauka ba kaba ruwa ne ya kasa to kifulun min damiha wani nauyi na wannan jini a kuma irin zunubin wannan ran da aka kashe kama sai ya kasance a la'ibin adam al'awwal ka san annabi adam nan na farko da kashe ɗan uwansa kabila da kabila wasu zalihin da ba abin ya da wajen haƙƙi إذ خلقا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لي ما قبل النفس قال إنما يتقبله الله من المتكين لئن وسهدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين شيء فرقه لقال كيف علي saboda haka duk wani kuma ta hanyar zalunci dan saboda an aura masa an aura masa abokin aiwuwar wancan ita kuma mummuna ce shi kuma wancan aura masa abokin aiwuwar da yake lokacin farkon duniya ne farkon aiwuwa annabi adam da hawwa suka aikata tagwaye bibbi bibbi mace da namiji ta kasance tabara to a shari'ar su wannan cikin tagwayen in sun girma namijin wannan cikin shi za a hada aure da macen wancan tagwayen namijin da yake wancan tagwayen shi za a hada aure da macen da suke cikin wannan tagwayen to da aka zo kan kabila da habila shi abokin tagwacinsa shi wanda ya kisa mummuna shi kuma wannan da aka kashe abokin tagwacinsa a wani gwamnatin wanda wanda ya yi kisa kyakkyawa ce yawwa wasu gwamnati wanda aka kashe mummuna ce shi ya ce sai dai a aura masa wanda aka aike su tare don saboda kashe mai kyau annabi adam ne ya za a yi haka ai shari'a ce ta Allah Allah ya haramta auren wanda suka zo a ciki da saboda haka sai dai ka auri waccan shi kuma ya auri abokiyar aiwuwa shi kuma da da yadda da alawa da wasu dole haka ba to wannan shi ne hasada ta kama ya dai ya lallaba ya samu ɗan uwansa kuma ɗan uwan ya ya ji shi ƙarfi ba da ya so da shi da take amma saboda yake biya a kafin ba har ma aka yi ƙuri'a shi wannan ya ci ƙuri'a amma shi ce duk da haka shi da yadda kuma da ya ga dama da zai iya kashe shi dan ya fi karfi amma ne wanda ka kawa yace la in ba sakin ilayya yadaka wallahi in ka shirkuda hannunka zuwa gare ni bi takatu da ni dan ka kashe ni ba ana da zasu in yadi a daka bi abdu ni ba zan shirkuda hannuna gare ka wajen da kake kan إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بسمي وإذنك وتكون من أصحاب النار ni abin da nake nuna zo ka koma lahira da zunubi na da zunubinka ka ka ɗauki nauyi na da nauyin laifinka da zunubin da zai a sai ka kashe mutum bin zunubin da ka yi in ka kashe musamman in musulmi ne ka zubar da jinin da kike na shi ya mutu in an sai lahira wannan nauyin kisa shi kawai a yafe in dai ya mutu yana musulmi saboda ne yanzu an tabu a cikin ismi zunubin da na yi a rayuwa ta duk kai za ka ɗauka wani zunubin da zunubin ka ka je da shi can a yi maka hisabi to sai ya zama duk wanda ya yi kisan kai wannan ɗan annabi adamu na farko da ya fara kisan kan to sai an ɗauko wani nauyi na irin wannan zunubin an ɗora mu mutum ba aka kashe ta hanyar kwanan saboda mai maza da ta kana awwala man sallal qatla ya kasance farkon wanda ya sunnanta kisa shi ya fara shi ya fara koya wa mutane kisa kuma daga baya abin ya dame shi ka gane ai ya rasa ya to bai san yadda ake jana'iza ba ga dan uwansa wahala wajen kwana nawa ne yana yawo da shi a gadon bayan ya rasa yadda zai yi kusan shekara ya yana yawo da shi Allah ya hana gawar kalibu ya yi nadamar da ba za ta masa amfani ba to a kalle dai ka ba a sallahu guraban ya kasu fil arabu li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata aiki sai Allah ya aiko an ce mala'iku ne guda biyu Allah ya aiko su da sunan hankaki da da sufar hankaka mala'iku guda biyu suka zo amma da sufar tsuntsaye guraban suka zo a gaban shi wannan wanda ya kisa ya rufe da zai da kawai sai sai su kama fada a junansu kici kici zai tsaye da kiran kafin sai kashe ɗaya da ya kashe shi ya mutu yana ganin sai ya tona ƙasa hankaka ya jawo gawan wanda ya sa ya jawo ƙasa ya gudu ya ce kare ya waila sai a ajarsu an aku na misir a hakan gurabi ga uwari ya sawa ta aiki ya ce kan amma dai ni banza ne yanzu na kasa a ajarsu an aku na misir a hakan gurabi yanzu ni a kai na kasa na gwanin misalin wannan hankaka Alkata ma ce ta fi da ilimi. To a zama ya samu da zai ya tona rabi ya kunne gawa. shi ne farko wanda ya koya mutane kisan kai to duk sanda aka kashe wani da zalunci to sai an rubuta masa irin wannan zulumi kaga ya zama mun san musulmatan sai a tanke fil islami wa nafsa fa qalam wujruha wa wujru man amila biha ila yawm al-qiyamah ko daga gobe har zuwa wajiba ba karamin zunubi aka tsiba masa ba متفق عليه باب في الخلاف على الخير وقع على خير أبو معرفة أبو القرآن على خير باب وأن الباب في الدلالة على خير تكن وقف من نون على خير بعيد عليه والدعاء إذا ينكر annan ba addu'a ba ce da neman bukata a da yin kira ila hudan zuwa ga shari'a au dalala ko bal yaya ba dai wanda ya kira hudan zuwa ga shari'a wannan abin da yake nuna maka kamar yayi kama da na baya da da da hudan da sunnata da wata abu mai kyau ko da dalala da sunnata sayyi'atan ai kamar abu ne to wancan babu ita shi ya samar da ita sunna mai kyau shi ma aikin zunubin babu shi ya samar da shi wannan kuma akwai dama akwai a Qur'ani da hadisi amma ya kira mutane ila hudu zuwa ga wannan shi ko kuma laifin an taba yin irin sa sun ga mun da ake gabar da Qur'ani yanzu kuma ke kiran mutane ke koya musu zo su irin wannan aiki kaga yayi daban da wancan wannan shi ya kirkiro ya sunanta wannan kuma dama akwai ya kira mutane zuwa ga wannan aikin ko hudar din ne ko kuma balala din Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce manzon Allah wudu ila rabbika yan kula ka kira mutane zuwa ga ubangijinka kamar da aya ta gaba ta fassara mana zuwa ga me udu ila sabili rabbika sai da aka ce sabili din aka ce wudu ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka kowa ya sani majazul aqali hankalinka ya sani an ce an kira ka zuwa ga ubangiji an kira ka ne zuwa ga addinin ka bauta mu ba wai ka zo ka je ka ganshi ka ga ya yake wudu ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka wa qala ta'ala wata aya kuma Allah ya ce udu ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka shi kansa sabil din shi ma majazi ne addini ne aka fassara shi da tafarki wato kai kira zuwa ga addini na ubangijinka shine musulunci bil hikmati kuma da hikima ba da zage-zage ba ba da kafirta musulmi ba wal mu'izatu nasibati da kuma wa'azi kyakkyawa babu cin mutunci babu habaici babu izgilanci da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi wanda za a fahimce ka a gane abin da kake kira zuwa gare shi wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya 'alal birri akan da'a ga ubangiji wata tsawa da kuma aikin tsoron Allah. Da aka ce wala ta'awunu ala ismi wal udwan shine ila dalala ke. Kar ku yi taimake kemiya akan wala ta'awunu ala ismi akan aikin sabo wal udwan da kuma shishigi kekare iyakar Allah. Wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wal takum minkum ummatun yad'un ila al khair. Wal lamul amri ne. Lallai ne ummatun wata al'umma ta kun ta kasance minkum daga cikin kan a zauna haka shiru ba wa'azi ba karantarwa babu shiryar da mutane kawai a zauna kamar dabbobi lamul amri ne umarni ne na wajibi to amma inda Allah ya ka sauki sai ya zama minkum akwai akwai kifaya a samu wasu daga cikin ku ba dole kowa sai ya zama mai wa'azi ba ba dole kowa sai ya zama malami ba tunda Allah ya ce minkum lalle ne wasu jama'a daga cikinku ya du'una su dinga kiran mutane ila alkhairi zuwa ga aikin alheri shine zuwa ga shari'a da bin addinin Allah wa ibn mas'ud radhi ko an abi mas'ud kai wannan balansa ne akwai ibn mas'ud akwai abu mas'ud duka ibn mas'ud wannan muhajirin abdullahi kenan ibn mas'ud ne kaji abu mas'ud shi balansa ne shine uqbat ibn amr al-ansari wancan ibn mas'ud wannan abu mas'ud abu ne an kai masa kisra saboda harfin jaru wa majaruru wa an abi mas'udin hukubat ibn amr al-ansari mutumin madina al-badri wanda ya halarci yakin badar yana da daraja ta musamman a cikin lansaru ba kowanne ne badari ba ai a cikin ansaru dan da za a je yakin badar manzo Allah da farko muhajirai ya kira saboda su zama zakaran gwajin dafi shi ba ne su ma baki ne sun zo galin mutane yaki ya tashi kuma yakin da ƴan uwansu ne Qurayshawa dangin su kabilar su bai kamata a ce ya tura baki a je a kashe su dan kada labari ya canja in ya tura lansaru aka je abu bai yi daɗi ba in abin da faru a Uhud ya faru kaga karshen ta lamari zai canza sai ai haɗin baki ne ya tura mu ‘yan uwansa sun kashe mana mutane. To, amma da aka yi gwajin dafi da muhajiruna, su ne suka fi wa lansarar ‘yan kaɗan ne, saboda haka dubban lansarar da ya je badar, in aka kira shi al'ansari sai ta masa albadari, don ka san yana da lamba ta musamman wanda ba kowanne ba lansarar ne yake da ita ba. To, amma hikima kuma da aka zo yakin Uhudu, saboda sun ci waccan jarrabawa ta badar. Da aka zo Uhudu mutum saba'in da wani abu da aka kashe, kwata-kwata mutum biyu ne muhajiri duk sauran da suka yi shahada a hudu duk lansarawa ne daga hamza sai abdullah ibn jahashi su kaɗai ne mutanen maka duk wanda ya yi shahada a uhudu to ba lansare to sai suka karɓi wannan jarraba kuma saboda an yi a farko sun ga yadda abin ya kaya ka ga nan ba su su koma ba to ka ji hikima ta ubangiji albadari shi mutumin da ya yakin badar ne abu mas'ud ibn amr رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من دل على خير duk mutumin da ya yi nuni ga aikin alheri falahu mislu ajri fa'ilihi to za a bashi misalin ladan wanda ya aikata alheri kamar mutum ne ya zo ya same ka yace wani yana cikin bukata ko ba yi da lafiya ba yi da kudin sayan magani ko kuma babu abincin da za a ci a gidansa ka taimaka sai Allah ya sa wannan mutum ya ji maganarka ya kawo kuɗi ko abinci ko magani ya zo aka ba mara lafiyar nan ko aka ba wa manyan wacin nan abinci kaga ba ko banka ciki kai amma tun da kai kai nuni dalla ala khairi to za a baka ladan kaman naka ne ta dauka ka bar shi wancan za a bashi naka ya taimaka yayi alheri amma kai da kai nuni ka shiryar to za a baka misalin ladan wanda ya aikata alheri ka duba falala ta ubangiji aikin ɗaya ne amma mutum biyu sun samu lada iri ɗaya ba kuma raba musu aka yi aka ba wannan rabi aka ba wancan rabi rawahu muslimu to saboda haka yan uwa musulmi a dinga yawan taimakawa sabani yanzu abinda mutane in ka ga mutum ya zo yana magana to kansa yake kowa ya karki fi gonar ya san akwai da ya fi shi bukata wataƙila ma shi yana da shi zai iya taimakawa amma sai kashe zuciyarsa ya zo yana bin gidajen 'yan siyasa ko sarakuna ko gwamnoni ko 'yan majalisu da motar safa zai sha mai ya tuka ya je har abuja amma wai ya je maula ne zai auren da 'yansa ko zai ƙara aure ko zai ko zai gina gida alhali a gosu makotansa ya gwani wanda suke kwana da fita abinci to an baka je za ka yi da shi a duniya duniya ce fa ka taimaka wa wani ka ce wane yana da bukata ni ba ta kai nake wani alhamdulillah ina da sana'a ta Allah ya hore mu ina ci ina sha ba na cikin takura amma wannan nan yana da tsananin bukata kuma abin da yake hannuna ba zai ishe mu ni da shi ba ka taimaka ka kawo wani abu a je a tallafa wa iyalansa ko ya mutu ya bar marayu ko ya bar mata da 'ya'ya to duk yanzu ba a wannan saboda kawai kowa nafsi nafsi lamun kura sai 'ya'yanta ga kuma falalawa da an kai za ka samu lada mai yawa rawahu muslimu wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce man da ila hudar shi wanda yayi kira zuwa ga shari'a dama akwai ta sai ya zo ya kira mutane ya faɗakar da su ya wayar musu da kai akan su zo su bi shari'ar ubangiji kana lahu min al-ajri ya kasance yana da lada mislu ujuri man tabi'ahu misalin ladaddakin duk wanda suka bi shi a cikin wannan kiran da ya zuwa ga shari'a la yanqusu zalika min ujurihim shay'an zalika wannan ladan da za a tara a bashi la yanqusu ba zai tauye shay'an wani abu ba min ujurihim na ladaddakin wanda suka bi shi din ba a nasu ba a tsatsako a yi karo karo a tara masa ladan a bashi yadda aka ba ku wanda ya bi shiriyar lada to haka za a ɗebo wannan ladan shi a bashi ba ku an ya samu lada da yawa kamar da irin na baya misal uzuri man tabi'ahu misalin ladan wanda ya bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a zalika shine fa'idin yanqusu zalika wannan ladan da za a tara masa la yanqusu ba zai tauye shay'an komai ba min ujurihim ladan da aka ba su dan sun bi shari'a wa man da ila balala mutumin da ya kira mutane zuwa ga bata kana alaihi min al-ismi mithlu asali man tabi'ahu kana alaihi ya kasance a kansa min al-ismi zunubi misul misalin asalin man tabi'ahu zunuban wanda suka bi shi la yanqusu zalika min asalihim shay'a zalika wannan zunubin da za a tattaro a laftamar la yanqusu ba zai tauye shay'an komai ba min asalihim na zunuban su da suka yi wannan bata zunubin su yana nan cikakke na batar da suka yi kuma za a ɗebo irin sa komin yawan su a zo a lafta musu dan shi ya kira su zuwa ga wannan bata rawahu muslimun kuma batan ko da ba kafirci bane misalin shan giya ne shi yana da kuɗi su ba su da kuɗi ku zo mu je in saya muku to kowa in ya sha aka rubuta masa zubin shan giya sai an rubuta maka irin wannan ladan bayan kai ma ta ka wuce kasha in sata ce ka kira su ka koya musu sata to duk abin da suka sata nan gaba kai ne sila kai ne sanadi duk satar da suka yi an rubuta musu zunubi kai ma sai an rubuta maka irin in neman mata ka koya musu zina to duk sanda suka yi zina sai a rubuta maka irin wannan ladan na zinar da suka in caca suka yi kai ka koya musu duk lokacin da suka yi cacar na aka rubuta musu zunubi kai ma sai a rubuta maka irin sa kuma kar ka ce wai sai kana rayu ko ka mutu in dai ko ka tuba me yasa baka je ka musu wa'azi in dai na ba ni dai yanzu ni mana ka je ka same ku wannan abu kusan ni na kawo muku ku yi irin nasi da attani yake izala dai a sokoto ni ne na kawo ta saboda haka duk wanda bai daina bai kamar mutum ne da yake sallah a bayan liman kuma liman ya tafi ya bar shi ya sallah na akwai ta ko babu to dole ka kai irin wannan in kai wannan wanda ya fi ka a cikin kiran da kai ai yanzu kana kira ne zuwa ga shirya to duk wanda ya bi ka to kuma sakamakon zunubin da aka rubuta a bayan zulada za a rubuta wanda ya ki to ka fita amma in kai shiru kai ka tuba kuma ka san suna ci gaba da alhali kai ka koya musu to duk sanda suka yi sai an rubuta maka zunubi lakan dai tunda ka tuba an yafe kuma an daina rubuta maka nakan tunda ka daina amma nasu kam lalle za a rubuta ma dan kai ka kira su yanda ka je ka kira su su zuwa ga fatan to ka je ka kira su zuwa ga shirya in kana so ka kukuta in ka kira wanda ya amsa ya bi ka fadillahi alhamdu wanda yake amsa to kai ka fita don shirya a hannun Allah take inna ka la tahdi man ahbabta ka zama sanadin bata kai kai ka zama sanadin shirya ya gagara to sai ka kyale su anan ka fita kuma sha afal ya kafu inna ataduna lizalimina nara hada jin turadiquha Ai, ita tuba ba fardu kifaya ba ce, akwai fardu aini, akwai fardu kifaya, ita tuba farudu ainin ce farilla ce ta ainihi yadda ka san wani ba zai maka sallah ba wani ba zai maka alwala ba ne alwala kaman kai yadda ka san dai wani ba zai ci ma tuwo ba ya ci tuwo a cikin ka kuma ka ji koshi to haka wani ba zai tuba kai ya zama tuban ka rawahu muslimun wa an abi al-abbas fa ibn sa'd al-sa'idi an wata daga sayyidina abu al-abbas baban abbas shine sahabu dan sa'adu as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yawma khaybar ya fada a ranar da aka je yakin khaybar amma ba ana nufin ranar da suka zo ba ko kuma a ranar da aka gwabza yaki al'ada ce jarat adatul arab alkinatu biyoli kaza al'ada larabawa ta gudana tun a jahiliya sai su yi alkunya su ce ranar da aka yi abu kaza an gazwatihi ga yakin wannan gari da aka yi kaga da yayi sawa'un kana fi yawmin abinda za su bada labarin ya kasance a ranar da aka gwamna yakin ne au akalla ko kuma a takun a fara yakin ne aka yi abu au aka fara ko da kwanaki mafi yawa bayan an gama yakin in suka zo za a ce maka ranar yakin kaza amma shahidi da za mu karanta zai nuna ba a ranar yakin ba kar ka ji an ce ranar yakin kai bara kuma ka ji an ce ai sai da aka tura ali ya zo sannan kuma washe gari aka yi yaki ta kamar ya ci karo da juna to al'ada sai ta larabawa an za su ba da labari in dai a wannan fitar ko a hanya abin ya faru za su ce ranar yakin kaza amma ba shi yake nuna wai a ranar aka gwamza yakin ba ala yau ma khaibar manzo Allah ya faɗa a ranar khaibara yace la udiyan nan raya ta gadan rajulan يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله sai da ya rantsuwa labul kasan la udiyan nan raya ta gadar wallahi zan ba da cutar nan gobe rajulan ga mutumin da yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai mana fatahi a hannun ka duba fa manzo Allah yana nan dan an nuna maka darajar sayyidina Ali bai ce Allah zai fatahi a hannuna in ya zo ba yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai bude mana garin Khaibar a hannunsa wato shi kai bana suna da ganuwa da kuma ƙyaure na baƙin ƙarfe wanda an yi an yi abu da an kasa da suka ga manzala da safai sun zo yaƙi sai suka shiga cikin ganuwarsu gaba da suka kulle ƙofofin gaba aka yi aka yi a buɗe ƙofar na aka kasa sun kulle ta ciki kuma katangar doguwa ba dama a taka a haula a tsallar haka aka yi kwana da kwanaki kai maza Allah dai da ya gaji wata rana a cikin kwanakin da suka yi da yamma sai yanke shawarar ka kai wallahi gobe zan bada tutar nan a hannun mutumin da Allah zai buɗe mana garin kai baran nan a hannun mutum ne kuma yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah da manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa kuma suna son shi da daraja ta kai daraja Allah da manzansa suna son shi shi ma kuma yana son Allah da manzon to babatan nasu sai mutane suka kwana tun da yamma ne mutane a daren suka kasa bacci ana ta tsaye gumi ana cece kuce ya dukuna da ya kawo suna kutsawa da zartuttuka a wannan tsawon dare nasu ba su yi bacci ba to wannan mutum waye ya dukuna kamar ya kuduna ne suna kutsawa cikin maganganu wanda ya ce wa da kai ina ga abubakar za a ba shi kai ina da kai da Umar shi ne sadauki kai ina kwata kwata ba ka kawo Ali saboda bayan ba da shi aka zo ba an bar shi a gida yana cin wani ido baya nan kaga to wa zai kawo mutumin da baya nan haka suka kwana suna ta ce kuce suna maganganu ayyuhu yu'taha ka ji ban waye daga cikin su za a ba shi wannan tutar ba sa kawo wani daban suna gani dai a cikin su ne tunda runduna ce ta yaki falan ma asbaha nasu yayin da mutane suka wayi gari ranar da za a yi kaibar ga dau ala rasulillahi sai suka dako sammako daga algudwatu suka dako sammako suka zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kulluhum kowannen su yanzu yana kaunar an yi ulaha a bashi wannan cuta kowa ya zo ne ko annabi zai gaisa yawwa zo wani amma ya zo ba dai bai da bukatar sa zai zo yayi gaisuwa ya dan yi sufar keya ya juya da iya ga ba ce mar ko ba kuma da kashi da su kowa yana kaunar a ce shi za a ba wannan tuta to da hantsi ya hantsi kowa ya zo aka taru fa qala sai ce aina aliyu ibn abi talib manzo Allah fa ya fi kowa sanin ba da ali aka zo ya fi kowa sanin ba yi da lafiya yana ciwon ido aka bar annabi ne da tsawon yaƙi ba a zo da alba kuma har bai san ba da shi aka zo ba amma dan ya nuna mutane matsayin sa na ali da falalarsa da darajarsa a wajen Allah. Sai da aka taru ya ce aina Aliyu ibn Abi Talib. Ina Aliyu dan Abi Talib. Fakila sai aka ce ya Rasulullahi huwa yashtaki ainai. Yana kukan ciwon idanuwansa guda biyu. Bi ma'ana bai samu zuwa ba saboda yana ciwon ido. Kuma maza Allah ya fi kowa sani ba. Kala sai maza Allah ya ce fa arsilu ilaihi to ku aika masa ya zo. yaƙi ya ɓace kai fa ya zo ko aika masa ku ce ya zo ina kira ka duba nisan madina da khaibar haka aka tashi yan aike fa ujiye biyu aka je aka zo da shi to kaga ba ma alanar bakin tunda tafiya ce ta kwana da kwanaki dole aka jira sai da aka je aka zo da shi yana ciwon ida idansa a caɓe فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيتو في أتكي إدانه علي ودعا له سيبسا دعا خبري أكي كي يولي لن تأتي ko da yi addu'ar ba ya wuce kada in yake da yi da ai magana ta to ballatana iya hada guda biyu wa da'alahu wato fabasaka ba ana cewa yawo al-busaku ko akwai annafasu to kun da ba yawo ni sharrin nafasa aka ce nafasa wa man nafasa ko wa man nafaka fi salati ai mun sani annafas to kun da babu yawo kaga ne a shi kuma basaka to fi wanda yawo ya fito aka toba ai kaga ya nuna akwai yawo kenan ya ce ka nafasa fi ainihi ba ya ce ka basaka ya tofa yawunsa fi ainihi a cikin idanuwan alu guda biyu wa da'alahu sannan kuma ya masa addu'a ko dai wasu kila yana addu'a ne yana tofa fa bari a kashe kawai sai ya wuce hatta ka Allah ya kun bihi wazu har ya zama kai ka ce ma ba wani ciwo a tare da idan take ba idan ya wace yayi fari kal ka allam ya kun bihi wajen kamar ba wani ciwo ma bihi a tare da shi to sannan fa a dahu raya maza Allah da hannunsa mai albarka ya dauko tuta ya ba sai da na Ali kuma kar ka manta ba sanda za a fito ya danka tutar a hannun wani ashe ba laifi ba ne in ka ba mutum aiki ya kasa ka kaza ka ba wani tun da za a fito ya danka tuta a hannun kwamandan da ya nada gashi an zo an yi an yi abu ya gagara sai ya karba ya ba da ita a hannun Sayyidina Ali. Faƙala Ali radiyallahu anhu to da aka danka masa tuta yanzu ya zama shine komanda sai yake ya Rasulullahi uqatiluhum zan yi ta yaƙar su ne nayi ta kashe su su mutane su Yahudan kai baran hatta ya kunu misalana haske sun kasance kamar mu sun musulunta duk wanda yake musulunta kawai in gama da shi ƙala manzo Allah ya ce umfuz ala rizqika ka tafi amma a hankali ala rizqika din kamar ka saurara ka tafi a hankali umfuz din kamar na zarcewa ne ka zarce da tafiya amma fa ala rizqika a hankali hankali kar kai gaggawa hatta tanzila bi sa'ati mu hacce kaya da zango a kofar garin nasu hatta nazala bi sa'ati kaza ne fa idza nazala bi sa'atihim fa sa'a sabahul munzarina ta haɗu shi ne farfajiya kamar baranda ko ƙofar filin ƙofar gida inda sun kulle garin to ka tafi a hankali idan ka zo ka yada zango a ƙofar garin nasu sun masannin kuduhun irin islami ka kira su zuwa ga addinin musulunci ba wai ka balle kyaune ka shiga ka fara yaki abinda ake nema musulunci ka kira su zuwa ga musulunci wa akabirhum ka ba su labarin bima ya tuku alaihim duk abin da ya wajaba a kansu na sallah da azumi da zakka min haƙƙin Allah ta'ala abin da yake da haƙƙin Allah ta'ala fihi a cikin bayan ka san su musulunta ka ga musu ayyukan musulunci kaza da kaza ne Allah ya tsora musu dole in su musulunta yace fa wallahi na rantsa da Allah la an yahdi Allah duka rajulan wahidan cewa Allah ya shigar da mutum ɗaya duka a dalilinka ka gane ai akan ba neman jinin kafirai ake ba so ake su musulunta irin yadda wani malami ya gaya mana a wajen kashe kafirci ne ake kashe kafirci an yi an yi alabashi da kafirci ya ce shi kuma Allah ba ya son kafirci ya ce a je a kashe kafirci an zo garin a kashe kafirci aka kashe kafirci amma ba son kashe shi ake ba da ya cire kafircin ya ce far da shi kenan to anan abin da maza Allah yake nuna yake nan musulunci ba kishi wajen kafirai yake la'an yi hadiya Allah duka rajulan wahidan la wallahi an cewa Allahu Allah ya hadiya ya shiga da rajulan wahidan mutum ɗaya duka a dai aibi sababika ba in sababiya ce a ce a dalilinka ka kira mutum ɗaya Allah ya shirya da shi a dalilinka khairun laka min humrin ni'am shi ne mafi alheri gare ka akan jajayen raƙuma na duniya ba gaba ɗaya a lokacin ba abin da ya kai raƙumi daraja a wajen laraba ba su da duke da kauce raƙumi a ce mutum ɗaya a dalilinka ya shiru ya bi Allah shi ne mafi alheri akan a tara maka duk raƙuman da suke duniya kamar yanzu a ce duk jiragen sama da helikoftoci da suke duniya a tara a ce mallakar ka ne kuma ka sadakar da su fi sabilin nan raƙuman fawai da ka mallaka a ce ka soke su ka raba naman su sadaka ga musulmi fi sabilin ai kaga akwai lada to mutumin da ya shige guda dai a dalilin ka ya fi maka lada akan waɗancan jajayen raƙuma da ka soke ka sadakar da su muttafaqun alai ashe kira zuwa ga shari'a yana da muhimmanci kaulu fadin sa wannan hadisi da yake ya dukuna ai ya kuduna suna kutsawa wa yatahaddathuna suna zantuttuka akan waye za a bashi wannan tuta kaulu fadin sa yake risilika ka ai umfuz ala risilika din nan ana rubuta shi da kasirin ai da kisirar ra wa bifatiya wata luga kuma da fataha ra ko risilika ko rasulika amma ba karka ce rusulika yawa wannan manzanni ne ka gane ai rusulika ko rasulika lugata ne duka su lugogi ne guda biyu na larabci da fataha da kisra wal kasru amma kisra nan ta rusulika aka sahu shine mafi kusa shine aka fi fada a cikin harshen larabcin amma kowanne ana faɗi ya lokaci lokaci ya ci gaba to alhamdulillah to wani hadisi ne babu bukhari wa an anas radiyallahu anhu anna fatan min aslama haƙiƙa lalle akwai wani saurayi daga cikin kabilar aslam kabila ce aslamu bani aslam ba wai aslama ya musulunta ba sai na iya zuwa da fi'ili ma bi aslama ya musulunta to wannan suna ne da ya zo da awun fi'ili fatan min aslama wani saurayi ne daga kabilar larabawan aslama ƙala yake ya rasulallahi inni uridu al ni ina nufin zuwa yaki ya ga manzo Allah yayi shirin fita yaki yazo daga kabilar aslam yake ya rasulallahi ni ma ina so in je yakin nan walaysa ma iya ma atajahadu bihi amma walaysa ma atajahadu bihi babu abin zan shirin yaki da shi ma iya tare da ni ba ni da doki ba ni da guzuri ba ni da abin da zan bari a gida dan yaki yayi na bukatar kuɗi ko da abin da zaka ci na guzuri da kuma abin hawa qala sai manzo Allah ya masa i'ti fulani ka je wajen wani fa innahu qad kana tajahaza shi wannan nan ya kasance ya gama shirin fita yakin nan fa mariba kuma sai yayi rashin lafiya ba zai samu fita ba bai da lafiya fa atahu sai wannan saurayi ya je wajen wannan wana fa qala sai ya ce mutumin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqribuka salam manzo Allah sallama yana gaishe ka shine manzo yuqribuka salama yana karanta maka gaisuwa ya ce in gaishe ka wa yaqulu kuma yana cewa adinil ladhi tajahalta bihi ka bani duk abin da kai shirin fita yaki da shi ba wai ka bani dokin ka ko galgorka ko takobinka ko sulke ko kwalkwali ba a'a duk abin da ka shirya fita yaki da shi annabi ya ce ka bari tunda kai ba za ka sabu zuwa ba ka da lafiya fakala to saboda mumini ne shi ma annabi ya san irin wajen wanda yake tunawa take mutum yana kwanta ba lafiya ya kira matarsa ta ya kula na ya ke wance a adihin da bisa da hasu bihi ki ba shi duk abu da na shirin fita yaki da shi wala ta bi fi minu ya kar ki tsare komai daga ciki ko zale ne da kin sani na shirya shi na yi talibinsa zan je yaki da shi to kar ki rage ki ba shi komai sai ya kai mata gargari da ya san halin mata da yawa za a zo ku bada abu kaza sai su rage ko to saboda haka yake ta mata gargadi shi yana kwanta ba zai iya tashi da zai iya aida hannunsa zai tashi ka je ya ɗauko ya danka mata to babu lafiya yana kwance sai ya ce wa matar fa wallahi na rantse da Allah la ta bisina minhu shay'an wa zaki ale wani abu daga cikin wannan abubuwan da na shirya na fita yaki ba ba za ki rage wani abu ki tsare ki ki hana ba fa yubaraku laki fi kuma sannan a miki albarka a cikin tunda ba naki bane kuma na yi shiri zan je jihadi ne da shi ki bayar a je yaƙi shine albarka duk abin da kika gani ko kuɗi ne ko abinci ne wannan shirya fita da shi in kika rike ki to ba zai miki albarka ba shine ma'anar ba za ki rike wani abu daga ciki ba fa yubaraku laki fi sannan ai miki albarka a cikin wannan abu kaga nan ya mata gargadi dole ka debo gaba ɗaya ta baya kaga wannan ya koma ni man dalla ala khair wa fa lahu mithlu ajr fa'ili tunda manzo Allah ne ya nuni a je gurin wani yayi shirin fita amma na san bai da lafiya to kaga yanda za a ba wannan nan lada ya ba da kayan yaki an tafi to haka za a ba manzo Allah dan shi yayi nuni a je gurin wani a karba to alhamdulillah babu ci da yi sai ku to ku ga wanda ya je yakin ga wanda ya kwanta jinya ya shiri da samu fita ba ga manzo Allah da yi nuni a je a karba a wajen wani ga matar fa ita ma ta dauko ba ta da ne ba wannan abu sai a cikin musulunci alhamdulillah alhamdulillah kuma muka karanta dai da Allah ba mu